بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجبنا لتعفكنا على آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قولهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجب في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا أظلم أكثر الذي كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين بكر بعد رمضان هجرة الشجرة كل الحدود ثلاثين شهر والميلاد تشهد زوج الربيع شهر كل شهر هنا فكان هذا سورة الأعراف أيضا إن شاء الله yana ɗauke da bayanin labari na shirka wanda ake jingina wa annabi Adam alaihi salam. Qala Allah ta'ala awalam
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين awalam yatafakkaru Allah subhanahu wa ta'ala yace mutanen maka ba za su yi tunani ba awalam yatafakkaru shin ba su yin tunani ma bi sahibihi min jannatin wannan sahibin nasu wannan mutumin nasu wato Allah yana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutumin nasu ba su kuma tare da shi ba su yin tunani haka in huwa illa nadhirun mubin ayyashi ba kowa ba ne ba shi ne gargaɗi kuma mai bayyana gargaɗin sa game da alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah yana cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ta bike jiro ba mu kaɗai hankali tare da shi ba kuwa a rasulullahi haqqan da ajida haqqi manzo ne na Allah na gaskiya kuma yana kira mutane zuwa ga addinin gaskiya wato Allah yana koda samuwar kaɗin hankali tare da ga annabi sallallahu alaihi wa sallam domin suna gaya mana haka wannan ya fi cikin ayoyi da dama kamar a surat takwir wa ma bi sahibi wa ma sahibukum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun wato mutumin ku ba su bace bane ana rage annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a surat sabai aya ta arba'in da shida kuma inna ma a'idukum bi wahida an takunu lillahi masna wa qurana kuma tatafakkaru ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ولله Allah yana kira mutanen Makka su sake tunani sai tunani abin da annabi yake faɗa ba irin nan ne tafi hankali ba saboda maganar ba ba ce da wannan maganar mai taɓa hankali da ba ta ana gane ba maganar da maza Allah yake faɗa ba a danganta ta da rashin hankali bai har a cewa ne rashin hankali أولم ينظروا في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
da duba karfin mulkin Allah duk wanda ya daga ikon sai kalli tauraro ya kalli rana ya kalli wata a dubi girman ikon Allah ta wani kauta babu shakka wannan ya ce ya zama dalilin samun tsoron Allah da shi duk wanda zai dubi mulkin Allah sama da kasa mulkin Allah da aka ce mulkin Allah shi ne da dan adam ba bai da tasiri a cikin sa yanzu misali ai kana iya hawa mota ce ai mota ba su da yayi ta duk da cewa asalin halittar Allah ne kai ne roba su wadannan halittar Allah ne amma da ya sarrafa da aka ce mulkin Allah abinda ma ake yi da babu hannu kowa shi ke da shi sai ka sani ba mai fito da rana ba mai kawo wata in Allah ka dubi wannan mulki kaga wannan ya shi mutum ya gane cewa lallai ba Allah ya gani girma wannan halaka ba mai shi ko ma mene ne wato duk abin da Allah ya halitta in dai halittar Allah ne ka sa lura a ciki za ka gane ka sa lura cikin halittar Allah za ka gane lallai akwai Allah kuma lallai Allah ko kake ne girma ne wa'an asa an yi kuna fadin ta ba adam kuma akwai tsammanin ajalin kuma ba ya kusa fabi ayi hadisin ba da kuma da wani labari ne bayan wanda manzon Allah ya zo da shi a bayan labarin da manzon Allah ya zo da shi wanda littafi ne bayan littafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yusaddiqu da har za su iya gaskantawa saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin karshe littafin ka kuma shi ne littafin karshe idan suka kare ta annabi to da wani labari kuma za su gaskanta wato damar ke nan sakaci in suka yi sakaci har manzo Allah ya tafi su yi imani da shi ba su yi haka ومن يضلل الله
فما له من هاد ومن يضلل الله فلا هادي له ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ومن يضلل الله الله يتفتت لنفسه وانت يمتى فلا هادي له باب من يشري ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله إذا كان يشركهم وتشكم بكم الطغيان الضلال الله إذا كان يشكم بكم سكنا إيموا suna nemowa ma'ana abinda masu karike kusan su kusan ba gaskiya ba ne don duk mutumin da ya bar gaskiya ya sani duk wanda ya bar gaskiya kowa ya san ya bar sai dai abin da zai yi na kada kame amma a zuciyarsa ya san cewa shi zai yi Allah ka kare يسألونك عن يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة كما ما تنبيع من الساعة الكرشين الدنيا الساعة الكرشين الدنيا أيان مرساها كلمة كلمة مرساها معنى رسوها رسوها haka idan aka ce mursaha ana cin musbituha yau shi ne ranar tabbatarta ayyana mursaha yau da yau shi ne ranar tabbatar sa a ƙarshe na duniya wato shi za ta tun da dai za a duniya za ta kare ba amma annabi ya ba su labari duniya tana da ajin kun ka gaya musu inna ma ilmu ma inda rabbi sanin yaushe ne ƙarshen duniya yana wajen mahalicci na la yujalliha li waqtiha illa hu baya kudanya wannan ilimin da kowa babu mai iya sanin wannan ilimin in ba Allah ba la yujalliha la yakshifuha babu wanda ke iya yaye gaibi ya gano yaushe ne duniya za ta kai illa hu sai Allah shi kadai babu lafi samawa da wata ilimin yana da nauyi a sammai da kasa wato fakula ilmuha wa kafiya almuha ala ahli samawati wal ardh ilimin sa'ar ƙarshen duniya yana da nauyi da halittun Allah da suke sama da kuma halittun Allah da suke ƙasa. wannan shi ne fasara guda da cikin fasarorin da aka yi wannan kalma ko da suke cewa idan al'amarin ne ya zo idan duniya ta zo karshen da to al'amarin ne yana da nauyi yana da nauyi ga sammai da kasa zahiri ilimin sanin lokacin zuwan da shi ne Allah ya ce da nauyi da malamai da yawa suna fassara wa haka a ce fakulat fi samawati wal ardh wato ilimin sa'ar karshe na da nauyi akwai masu cewa a fakulat ai al'amur sa'ar tun da dalili ne na mace wanda ke kowa ga ainihin kalmar Allah ya samu na ta'ala sa'a shi da Allah ya ce fakulat amur sa'ati fi samawati wal ardh la ta atikum illa baghtata ba ta zuwa muku ba ce fada wannan shi yasa gane yake da wahalar gaske ga ga waɗanda ke nan duniya da waɗanda ke sama halittun Allah da ke sama da kasa ba yadda za a yi kuka da ƙarshen duniya don ne don ita ƙarshe don ita sa'ar ƙarshe za ta zo za ta zo ne fasa suna ke cewa bakta za ta zo ne fasa babu alama kuma ka ga adam yana amfani ne da alama ya gane ka sha kamar misali idan kana da koci idan kocin nan ya ta kuma muku a yi mata sun zai fara zai fara rauni da ka ta ce yana ruwa ko dan adam yana amfani da wannan alamar raguwar hasken koci da cewa ba ta yaro to ita duniya da kamar haka Allah ya tsara ta to da zai zama ya sa halakar ta a cikin ta kenan ya sa halakar ta a cikin ta saboda ka wanda ke cikin ta yana iya gane alamar duniya ta lokaci misali idan rana ta fara kan sanyi ta fara sanyi ba za ta gane ta ce a ko ba ta sai rana ya fara kwanci saboda bisa ilimin mu ya adam muna gane muna gane fitila ta tafi mutuwa da idan hakkin da ya rabu to Allah bai rabu sai zama lalacewa duniya bai sa alamar da ta cikin da babare wanda ke cikin da ya dace saboda haka yasa wannan take zuwa kuma wannan ya tabbatar mana shi cikin alƙur'ani a wurare da yawa ya fassara ga wani misali a surar yasin aya ta hamsin da tara zuwa aya ta hamsin ma yanzuruna illa sayhatan wahida babu abin da suke jira face tsawa ɗaya ya Allah tsawa guda ta'khudhuhum wa hum yaqtulun kuma Allah zai ya kawar maka da yiwuwar ma za ka iya gane alama sai ce a'a tsawar za ka kama su ne lokacin da suke husuma da juna ne me ake nufi da suka husuma da juna ana kasuwanni Allah ku ya kuwa bi yin ma'ayi ya kasu mun da ta shaɗa mun ala alati ne yadda ka saba ka fita gida ka hau mota ka tafi ka ku ka je kasuwa ce ba dai ana kayan yadda aka saba shi da abin da Allah ya ce da mu ya kai mu suna cikin hukumar da suka saba lokacin duniyar za ta kare shi ne ma Allah ya da tabbatar mana ba za mu gane alamar ba yake fala ya tsasiku na tawfiyatan wala ila aliyya ba su ma iya barin wasiya kuma ba mai iya kuma wasiya kaga ba ka iya wasiya idan ma kana gidan domin idan aka ce za ka iya wasiya kaga wasiya ba ta wuce minti biyu ko ai ko minti biyu uku kayi wasiya Allah ya ce wasiyar ba ka iyawa idan maganar komawa gida kuma inda duk ka zo kana gurin an gama to wanda ya nuna maka balkatan jinnan babu shakka haka ya fashe a faraya duniya za ta tashi karewa ne babu halittar da ke iya sanin ta lokacin babu halittar saboda haka Allah ya ce saboda su sama wata wata ilimin ƙarshen zamani yana da nauyi ga halittun da ke sama da ƙasa kuma yadda ayoyin alkur'ani suka fassara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da hadisai akwai hadisin da ya zo a bani bukari kitabu kitab yana kuma kitabu rika arqari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taquman as-sa'atu wa qad nashara rajulani sawfahuma bainahuma sa'ar kashi za ta tsaya mutane biyu sun baza kayan sayarwa wato wanda ya baza kayansa saboda zai sayar wancan ma ya fasa na shi kayan saboda ya sayar fala ya gaba ya alihi wala ya tsuyani yadda ne kake ganin dan koli yake baza kaya ko ko ya sai da haja ne wanda ke sai da kayan kamar turare da sauransu ya baza kayan sai manzo Allah ya ce ba za ya ka baya alihi ba ba ku da garabin iya cinikin kayan kafin kuɗin ta kare wala ya ku ya ni sannan ba ku da lokacin nade kayan kafin kuɗin ta kare kaga a daidai gurin da suka bada kayan nan haka nan Allah zai musu rayuwa manzo Allah ya ce wa takuman nasa'a wa qadin sarafa ar-rajul bi labadin dik hadihi fala yaqam mutum ya tafi wajen a wasan ka ko ko shanu ka ko rafai to ga wanda ke kiwo wanda ke kiwo ya tafi cikin dabbar sa ya tafi madara kafin ya koma daki Allah ya ya gama da duniya daga tsakanin inda ya tafi madara kafin ya koma rukun sa Allah ya duniya wala takuman nasa wala takuman nasa wa huwa yarifu hawlahu kiyama za ta tsaya mutum yana kokarin wato gyara kudin ruwan sa inda matattarar ruwa inda zai taba a gobe yana ya kwaba laka yana gyara kudin sai duniya ta tashi kuma shi ma nan zai bala ya ce ji bala ya ce ji don haka wurin da ke tanadawa saboda ya tara ruwa bai amfani shi ba wala ta kuma da sa'a wa kadara fa haka na da sa'ar karshe za ta auku manzo Allah ya ce kai da kake zaune kana cin abinci kayan kiloma daga kwano fala ya mu'amha hannunka bai isa bakin ka ba an gama ka ga wato Allah yana tabbatar mana wujin takan an gama da duniya kuma haka manzon Allah bai tabbatar mana kuma waɗannan hadisi ga suna ingantattu ga suna ingantattu illa dai in ma ka samu wani bayani game da yadda abin zai auku to sai dai wani bayanin na ya tabo ne daga manzon Allah sai dai idan bayanin da ka samu game da yadda duniya za ta kare bayanin ya samu asali ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma matukar ba haka ba babu wata hanyar samun ilimin karshen zamani babu ilimin yana da nauyi ga dukkan halittun sama da kasa haka idan ka ga ana magana ga ga abubuwa da za su abu gab da kiyama ta kare da ce eh wannan saboda manzon Allah shi ya faɗa amma dai abinda Allah ya ce ba ta zuwa gare ku illa baktatan fadan da ta zo kuma an gama فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجع باب دامر وكية باب كما إلى الله تكشم يجب فأنت يوم لا في القرآن الله يتبين من بيان سلمك جاني cewa za a yi kusa ne saboda haka ta nan ne malamai suka gane kara ce kuma kusan nan ta ina zai fito wannan kuma Allah ya barka da wa dukifa fi suri فطائف من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله kaga in kana tsammani ai nukiliya ita ce za ta zama karshen duniya da Allah ya rabu da kusawa za a yi cikin kawo ashe ba da adam bane wanda ya halaka duniya ba wanda ya yi ka shi ke da ikon halaka ta amma da adam bai iya sai dai halaka ka to haka duk abin da za ka yi duro din diga ne nukiliya ban da sauransu sai dai ka kashe kanka amma duniyar ta tashi wanda ya fara da lokaci da sai Allah Allah ya faɗa mana ga yanda duniya za ta kare za a yi buka da ke suri kuma wani wurin a cikin Qur'ani Allah ya kira da Allahu fa idza nuqira bin lahu ana kamar a suratul muddathir wa nuqira fi suri a suratul zumar aya inda ta za a yi buka cikin asur menene asur manzo Allah ya fassara shi hadisi ingantacce hadisi Abdullah bin Amr wani ba za ya ce tambayi wa Allah makur menene akur da Allah ya ce za a yi kusa ciki wanda shi ne zai zama sanadin karewa duniya kar sai ba Allah ya kuwa karnun yunfaku fi wani kaho ne wanda za a yi kusa cikin to idan aka ce za a yi kusa cikin kaho kaga abin ba a nan yake ba shi ba a nan duniyar alamar karewar na ta yake ba domin idan da ake kawon na nan sai mu lallaba mu sai da za mu kwace ko ya yi nan da ba a tsaya ba ya kwace kamar nan daga wanda aka bari to ba ma a nan bane ka ga kenan inda duniyar za ta kare ba karfi ne yake daga cikin sa bai na wajen ta yana wajen ta amma da barka ta ala ya kawo da cikin qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi don haka yasa malamai ke cewa lallai buka cikin kaho shine abin da zai zama sababi shine zai zama sababin karewar duniya duka za a yi cikin kawo kuma da an yi duka shi ne da wasan da kare wa duniya to yaya duka cikin kawo yake da alaka da hallaka abu wannan ilimi yana da Allah amma babu shakka kara shi me yasa aka ce kara ce saboda wannan kalmar da Allah ya fa idan nukira fil naqu idan aka yi kura domin nukira da larabci da abin da abin da ake nufi shi a sauti idan aka yi kara cikin wato aka yi kara cikin kawo idan ya zama an yi an samu sauki ne kara cikin kawo an kusa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa zalika yawma idin fa zalika yawma idin yawmun azim al kafirin da yake wannan ita ce rana mai wahalar da ke ta tashi ba ku Allah da kare Allah ka kasa da shawo cewa wannan kaho wa zai huta shi mala'ikan Allah ne kaga nan ba kuma sababin baya nan idan aka ce mala'ikan Allah ne kaga ba ba sababin a duniya ne ko bari ku dai da zai ko a yau akwai mala'iku amma ba ka iya ganin su ba ka iya ganin su ba ka iya isa gare su to idan aka ce an ba wa wasu mala'ika aikin kusa kaho na tsaya ba a yi tunani mala'ikan bane ka gane alamar ƙarshen zamani sannan shi kansa maganar mala'ika maganar mala'ika al'amari ne na Allah kamar da wata ba kamar sauran mala'iku ba ne akwai galibin malaman suna kamar yadda ba shi mahadar yake faɗa in mahadar a fasalari a cikin fasul bayan mutum da kuma sha bishar da mai da can da tabbas ya ya kawo bayanin al'imamu hussein bin Hassan al-Halimi al-Imam Halimi ya rufe shekara uku da talatin da uku da wuce al-Imam Halimi ya ya ba da labarin an samu ijma'i malaman sunna akan cewa mala'ikan da Allah ya bashi wannan kahon shine Israfil yace an samu ijma'in malaman sunna akan haka haka ma al-Imam Qurtubi ya faɗa guda ne da cikin tafsirin sa الجامع لأحكام القرآن كما مثال مجلد أبو حجاج الشرن الأمم مجمعة على أن الذي ينفق في سور إسرافيل عليه السلام والأمة الذي أي اتفاق الأمة الذي كان اتفاق وأي أكبر ونلقه wanda zai huta wanda zai hula wannan kaho wanda kamar da zai zama sababin karewar duniya malaman suka fi wani a kan cewa shi ne ba za a yi karfi haka na imamu kabari haka na imamu tafsir waɗannan malaman tafsiri duka sun yi maganar ijma'i akan cewa mala'ika israfilu shi ne wanda aka ba mu wannan hukunci kaga mala'ika israfilu kuwa ai ba karamin mala'ika ba yana cikin manyan mala'ikun nan to anan ma akwai mushkila anan ma akwai mushkila cewa mala'ika israfilu duk da cewa akwai labarin ijma'i na malaman sunna dalilin da aka ce akwai mushkila domin akwai wani hadisi na sai za a cewa ibrahim ranar da ake yakin badar ranar da ake yakin ba da sai a duk sama ba da sallar ya ce ma sai yi na ali wani abi bakar ga sai na ali ga sai na Allah ya kara masa kuma Allah ya ce musu ma'a ahadi kuma jibrilu wa ma'a al-akhari mika'il dayan a yanzu din nan yana tare da mala'ika jibrilu dayan a yanzu nan yana tare da mika'il wato annabi bai ayyana waye ke tare da jibrilu ba tsakanin da za ku da sai na ali kina bai ba amma da ɗayan yana tare da mala'ika jibril ɗayan kuma yana tare da mikali sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa israfilu malakul azim mala'ika israfilu kuwa mala'ika ne mai girma yashhadu kitaban da yake halatta yaki mala'ika jibril bai israfil yana halatta yaki yaki wanda ake yi na musulunci na kitabi aw yakulu fil kitab kuma yana kasancewa a cikin yaki an samu wani lokaci haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya yi da yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari da arba'in da a ga wannan hadisi ya tabbatar da cewa mala'ika israfil yakan samu halarta wurin yaki wata riwayar wannan Allah ce yakan ma shiga yaki to idan kuwa ya tabbata haka tun daga hadisi ya inganta daga annabi cewa mala'ika Israfil yana halarta wuraren yaki ko yakan zo ma yana cikin yaki to sai mu dawo da ainihin mala'ikan da Allah ya bashi wannan kaho shi kuma akwai hadisi shi ma ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin silsilatul sahiha hadisi na dubu ɗaya da saba'in da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna farqa sahibi turi idon wanda aka ba shi kaho kaga a cikin manzon Allah da kira sunan shi idon mala'ikan da aka ba wa kaho mun kila bihi tun da aka wakilta masa wannan kahon musta'idun a shirye yake yanzuru lahwal arshi tunda aka ba shi kahon idan sa kallon saitin al'arshin Allah ya bai ma kinta idan ba bai saukar da kan ba manzo Allah ya ce makafata ayyuma dan tsoron kada amar umarni kada an yarda da ilinsa idan ya sunkuyar da kai kafin ya daga Allah ya ba da umarni a samu laifi saboda tsoron laifin bai taɓa saukar da idonsa ba Allah ta mu gani kaga wannan hadisi ya inganta daga manzo Allah to idan ko ga hadisin manzo Allah bai kira sunan mala'ika ba din da yake sahibu suri wanda aka bashi kaho tun ranar da aka bashi kaho yana kallon saitin al'arshi saboda tsoron kada ya yi kokarin yadda ido ko sun da kai ya zama to an ba da umarni an samu zaki musta'idun in ji Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mala'ika yana shirye ka anna ainihi kaukaban durriya ne idanunka kai ka ce wasu taurari ne manyan taurari suke jujjuya wato kaga halitta ce mai girman gaske mala'ika yana da halitta mai girman gaske sannan mala'ikan da aka ba kawo ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun da aka ba shi kawo mun wuce da tun da aka wuce kamar kawo bai saukar da idansa idan ku ya tabbata ga wannan hadisin da sai na da da labari daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa israfilu malakun azim malaika israfil babban malaika ne har kitare yana halatta fagagen yayi to idan ko shi ne aka ba wa kafan a wancan riwaya kaga abin da manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce tun da aka ba wa wanda aka ba wa kafo bai saukar da idan ba ya za a yi a ce malaika israfil ne aka ba wa kafan kuma ga shi zai yana zuwa halattan wurin yaki kaga dole sai an yi kafan ce ko dole sai an yi kafan ya za a yi ya taho yakin badar domin annabi ya tabbatar da cewa malaika israfil yana wajen yakin badar shi ko wannan da aka ba wa kafan ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka ina za ka tattaro hadisai wanda suke magana game da mala'ikan da aka ba ma kaho wanda zai busa wanda dalilin busa wannan kaho zai zama sababin halakar duniya da za ka tattaro hadisan gaba daya za ka samu abin da mutum Allah ke kira sunan wannan mala'ikan sahibu suri duk wani hadisin da ya zo manzo Allah zai ce inna sahibu suri mala'ikan da aka wakilta masa wannan kahon na an faɗa hadisi guda ɗaya kan wanda ya zo da sunan mala'ika Isra'ila shi ne hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda kuma a kan wannan hadisi ya sa galibin malaman tafsiri suka dogara har ma suke ji ana cewa an samu ijma'i wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai Abu Huraira yake haddathana Rasulullah wa huwa fi ta'ifatin min ashabihi manzo Allah ya ba mu labari yana cikin jama'ar sahabbansa قال سيدي إن الله تبارك وتعالى لما خلق الصورة lokacin da Allah ya halicci wannan kaho wanda zai zama sababin halakar duniya a ababu israfil sai ya bar malaika israfil to a hadisin wa huwa wazi'uhu ala dini malaika israfil ya saka kahon a bakinsa shafiqun ila al-ard ya ila al-arsh yana mai kallon al'arshi ya daga kan ya sabiru hatta yumar yana jira Allah ya ba shi umarni sai ya buɗe wannan gaba ta ga ya tabbata ya rubuta sunan Isra'il to ina kuma ga wancan hadisin sai na al-mala'ika Isra'il yana yakin badar kaga da ya nuna kenan magana sai hadisin ba wanda bai inganta ba ibnu hajar yace wannan riwaya ta Abu Huraira isnadul hadith da'if hadisin bai inganta ba domin duk hadisin da ya zo da bayanin mala'ika wanda aka ba shi kaho ya hura abinda manzon Allah ke kira shi shine sani musu wanda Allah ya ba mu kaho manzon Allah bai kira su ne kuma akwai hadisin Aisha babu shakka wanda take tambayar Ka'ab cewa ya ba ta labari game da mala'ika wanda aka ba mu kaho sai ka'ab ya kira sunan sa malaika Israfil nan ma hadisin bai inganta ba kamar da Ibn Hajar ya faɗa a littafin Fathul Bari mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da saba'in da shida inda ya zo cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sahibu suri daga cikin hadisan ma akwai wanda Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abu Huraira, Abdullah bin Umar, waɗannan sahabbai sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce kaifa al'am suna cewa ya rasu da zabe ka kai baka saki jiki ne kana jin daɗin rayuwar ka ba saboda shi annabi duk sa'ilin da ka gani kana kallon sa kana man kallon wanda ke cikin damuwa ba yi da dukkan wanda ke cikin jin daɗi na fara akwai wanda da ka gani ka ga alamar mai jin daɗi shi wanda Allah da ka ga fuskarsa kana fahimtar kamar yana da damuwa damuwar ita ce bai sake ma duniya ba shi ne wani su samun ke tambayar da me yasa ba ka saki jiki da duniya ba ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce wa kaifa al'amu ta ya za a yi ka saki jiki har ma ji daɗin rayuwa bayan ni na sani وقد ارتكب صاحب القرن القرن mala'ikan nan da Allah ya ba wa abu ya riga ya so maka a bakinsa wahala ta haka kuma ya lankwasar da koshinsa yansa bai jira ya ce mata yi umar ya shi za a bar umarni fa yanzu ku fi suri ya kusa cikin wannan abu wannan sai ya tada hankalin sa ya tada hankalin sa bai wanda Allah ya cewa abin da ya hana ni da saki jiki in yi walwala wato in yi shagali a duniya kenan saboda ni na sani ko ku sani ba annabi ya sani Allah ya sanar da shi Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga wannan malaika ya rasu kamar ya sa bakin sa ya laukatar da kansa babu abin da yake kira ta ji umarnin Allah shi wannan malaika ibada ta kenan jiran umarnin Allah in lokaci yayi ya busa ko kuma duniya ta tsaya to da kan Allah ya yi da nake da wannan ilimi yau kan take shi da duniya duk abin da na gani ni bai fara da rai ba in ji a duniya ne ban jin dadin sa wai na ni'ima kamar yadda dan adam zai samu wata ni'ima ya murna ko ka samu gida ka yi murna ko mota ka yi murna a shi rayuwar manzo Allah ba haka take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita duniyar gani yake duk abin da ke cikin ta yana da wa'adin da sai kai lokaci sai ake jira sahabai suka ce domin kuma me zaka ce mu mana ke ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ga abin da za ku rika yi don Allah ya muku taimako a kai ku rika cewa hasbuna Allah wa ni'mal wakil tawakkalna ala Allah azza wa jalla hasbuna Allah wa ni'mal wakil tawakkalna ala Allah azza wa jalla hadisi yana silsilatu sahiha hadisi da dubu da saba'in da tara kaga wannan hadisin ma ya tabbata cewa manzo Allah ya kira shi da suna sahibul karni amma kuma ba laifi bane ba kaji wani ya ce sunan mai kuka kaho mala'ika israfil manyan malamai sun tabbatar da cewa wannan akwai ijma'i ma a kai kamar da nake akwai muhajar alani ya kawo cikin fatul bari al-imam al-qurtubi a wurare da yawa cikin tafsirin sa ibn ibn kathir al-imam tabari shi ma a cikin littafin tafsirin sa duk sun ba da labari amma in ka dawo ga malaman hadisi shi malamin hadisi in kai magana komai girman ka ya ne sanin kunya to da inda ake samun sabani tsakanin malaman tafsiri da malaman hadisi ai kaza ne sai malaman hadisi ce idan hujjar da ta isa ga manzon Allah da ita ce ke tabbatar mana wannan magana ta ce ko ko fahimtar wani malami da za ka koma aka tattaro hadisi sai a samu hadisi Abu Hurairah ne kadai ya kira sunan mai busa ka ko kuma hadisi da ita saboda haka mafi yawan hadisai suna tabbatar da abin da ke fitowa daga bakin manzon Allah shi ne sahibul kalbi me mallakan wannan kabu me rike da wannan kabu mushi da mushi daɗi saboda kalibin hadisai in dai ana maganar hadisai suka inganta ne daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke magana akan mala'ika da Allah ya bashi wannan kabu in dai hadisai ingantattu ne babu inda manzon Allah ya kira shi sai dai ya ce mara sahibul da sahibu suri to me zai hada a kira shi da yadda manzon Allah ya kira shi hadisi inganta su maimakon a kira shi da karatu wanda hadisi yana da rauni amma babu ne saboda babu shakka an samu hadisi ko da shi da inganta ba wanda kuma akai malamai da yawa suka ji akwai ɗaya daga cikin abubuwan da ke kwaskwalima da ma'anar kalma ta albarka saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la ta'tikum illa bagata ita ta alƙashi ba ta zuwa muku baki mata to yana daga cikin wannan kalma ta albarka wanda malamai suka ce ba wai ana ɗaukar ta gaba ɗaya bane an samu bayani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai ba kowace rana bane manzo Allah ya ayyana ranar da sa'ar da cikin wannan rana ne ba a sani ba da safe ne ko da rana ko da yamma amma ba a cewa tana iya zuwa a wata rana da bakin ba ranar juma'a ba domin akwai hadisi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi da yawa kaga ba Allah ya rika mana fahimar ma'anar albarka da yanzu cikin alqur'ani saboda galibi ba mu dauka barkatar sa'ar ƙarshe za su zo kwatsam sai ka ɗauka a kowace rana yana iya zuwa lahadi mai gidan talata laraba alhamis ba inda ya tabbata cikin sunnar manzon Allah shi ne sa'ar ƙarshe za su zo ne a ranar juma'a amma a ranar juma'a dai ba a sani da safe da rana da yamma wannan Allah ya zama kan sai don haka wannan albarka din ya taƙaice ne ga ranar juma'a hadisai da dama kamar misali akwai akwai alfahi da mutum kitabu juma'a babu hukumu yawmin juma'a hadisi da ita fasa abin da ta da take da da khairu yawmin qara'a fihi shamsu yawmul juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin yini wanda rana ta kullo cikin sa shine ranar juma'a mafi alkhairin yini fihi kulika adam cikin wannan yini Allah ya halitta annabi adam alaihi salam wa fihi kulika a cikin wannan yini Allah ya saukata annabi adam daga gidan aljanna وفيه تيب عليه أتكم والليل أن لا يكتب النبي آدم عليه السلام وفيه مات أتكم والليل أن النبي آدم يرسو وفيه تكون ساعة sai Allah ya ce a ranar ne sa'ar ƙarshe za ta tsaya a ce an banta din nan ba kowace rana ba ne banta a cikin banta za ta zama kuma ranar juma'a الله يجي وما من دابة إلا في وهي مصيحة يوم الجمعة من حين يصبح باب وتدبى فاشي إذا كان يواري على الجمعة تنفسها حتى تطلع الشمس يرى لك أبو ران باب وتدبى فاشاها كانت أتشيه شفقا من الساعة سبعة ورمكم ولا لا إلا الجن والإنس ولا تكون الساعة illa fi yau juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sa'ar karshe ba ta tsayuwa sai fa a ranar juma'a akwai riwaya ta Abu bin Abu bin Al-Safaki wannan hadisi Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'a daga cikin mafi cikin wato ranukan abin da ranuka babu kamar ranar juma'a idan ana tara ranakun da suka fi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar juma'a min min afdali ayyami juma'a tana cikin mafi darajar kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fihi kulika adam alaihi salam wa fihi kulika wa fihi nafha kaga wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ranar ne za a busa cikin kafa a hadisin Abu Hurairah ba yace wa fihi taqumu sa'a a ranar ne sa'ar kashi za ta tsaya wata riwaya kuma wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'ah saboda haka hukar kaho ɗin don tana yi wani ya ce ai ko za a busa cikin kaho ranar juma'a amma kamar kafin kafin karar ya fito nan zai ɗauki shekaru ba da an yi an gama shi ta Allah ya ce in kana illa sahatan wahida da ya faɗa haka ya ce ta ta abudu ta abudu wato da an yi karar karar tana kama mutane karar tana kama mutane don haka kake ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaba wa hadisi wadannan hadisai duk sun inganta daga hadisi suna suna suna suna da gida sun misali suna fi milaja malamai da yawa sun inganta kamar ibn kuzaima ibn hibban al-imam al-hajim ibn hajar al-fasul bari mujallad kuma sha da sha da da da saba'in haka sahihu tarkib hadisin dari shida da tiskin da shida hadisin daga sahabbai da dama haka anas bin malik wanda manzo Allah yake tabbatar da cewa lalle a ranar juma'a ce duniya za ta kare wato ba ta hali dai bane sahabban suna da yawa kamar a riwaya ta Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace quri ba alayyan ayyam an nuna min kwanaki kowace rana falam ara yawman akbar min yawmin juma'a an nuna ma annabi ranar kowace rana da irin albarkar da Allah ya sa mata sai ana ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah da kansa sai ya gane babu ranar da take da albarka irin ranar juma'a babu ranar da take da kyau irin ranar juma'a saboda ilimi ne ilimi ne Allah ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai gane waɗannan kwanaki bakwai din yadda suka samu tasiri a tarihi wani irin tasiri suka yi sai manzon Allah ya gane duka waɗannan kwanaki bakwai babu ranar da take da albarka kamar ranar juma'a shi ne wanda ya kirga cikin hadisin Abu Huraira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai ra'aytu fiha nuqtatan sauda da aka nuna min juma'a na ga wani bakin duhu ana nuna abin da gare shi yana kallo ya ga rana da kyau amma gefe guda sai ga wani duhu sai na tambaya shi ba a ji wannan duhun ba ya dan ba ta wannan rana za ka ce hafi sa a ai karshen duniya kenan daidai wurin kaga nan ma an tabbatar wa manzon Allah duniyar za ta kare ne a ranar juma'a hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na dubu uku da dari takwas da tisin da biyar yana sahihu sahiha hadisi na dubu da dari tara da talatin wanda wannan yana nuna maka cewa ko da ka gani kiran qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la ta'tikum illa baghtata ta arkace ba za ta zo ku ba face kwatan to kar ka dauka ko wata rana da take a ranar juma'a za ta zo kwatan Allah ya buga ni ya Allah ya ce ba nan ya faru ya faru naka ka annaka hadiyun anha suna tambayar ka kamar kai ma ka kota ne ka san wani abu game da ita wato wannan yana nuna cewa manzo Allah gaba ɗaya ba tunanin ku bai ga sa'ar ka isa alamar tala saboda ilimin da yake da shi cewa babu wata halittar Allah da take da wannan ilimi saboda ka shi manzo Allah baya ma kwaɗayin Allah ya sanar da shi da ranar ba ma kwaɗayi saboda Allah da baraka wa ta'ala duk annabawa ya tabbatar musu da ilimi game da sa'ar ka ya ga ya lallai inna sa'ata atiya kamar yadda ya ga Allah Musa alaihi salam a tarihu fiha sa'ar ƙarshe tana zuwa ka duba duka annabawan Allah Allah ya gaya mu sa'ar ƙarshe na duniya tana zuwa kar ka yarda wala ya zuƙan da ka Allah kar ka yarda wani wanda bai yarda da cewa duniya tana da ƙarshe ya raba ka da yarda da wannan maganar ba Allah ya yi biha wa kama hawa domin sai ka shawara yake musan ta ƙarshen duniya sai Allah ya yi ma'anin ka ba su Allah قل انما علمها عند الله اي sanin yaushe ne duniya za ka kare yana wurin Allah walakin akthar an-nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sa sanin haka me ce ce ayat gaba ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
قلت يا رسول الله أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ومن لك أنفاني مرينا با ولا ضرا ومن لك شوكر ومرينا وتدى أنفاني لشوكر ومرينا annabi bayi waje mallakan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala illa ma sha Allah daga abin da Allah ya bar ya ga dama walau kuntu alamu sai ba na kasance na san gaibi lastaktartu min alkhairi kai da na yawaita ma kai na alkhairi domin wanda ya san inda gaibi ne ga aikin da yake ko alkhairi ya kara da kansa an ce so duka so ne amma son kai ya kai ko so duka so ne amma son kai ya kai shi ne abin da Allah ya gaya wa annabi ta gaya mu inda na san inda gaibi yake da na shiga na ɗebo alkhairi in na ɗebo alkhairi kuma na san ina da masoya amma in kara wa kaina shi ne farko lastakkartu min alkhairi in na san inda gaibi yake sai in ɗebo garkuwa in kara wa gefe na tukuna kafin in san mawani wa ma ban sani ya kuma zama wata cuta ba ta samu ba ta bani kaga kenan ni da talauci mun yi ban kwana ni da yunwa mun yi ban kwana babu da iya cutar da ni to wannan duk ba ba aiki na ba in ana illa nadir wa bashir da kaumi yubi ni ba komai bane ba ce ne gargadi kuma mai ambition in yi gargadi in baka dauki maganar Allah ba wuta in yi ambition in ka dauki maganar Allah ka samu rahmar ba waye wanda ke amfana da wannan li kauni yubi nuna mutane da ke imani da abin da Allah ya faɗa Allah ka samu lafiya هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أبطلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah shi ne wanda ya halicce ku ku mutane daga rai daya shi ne ran da Adam alaihi salam wanda Allah ya halicce ya sanya matansa abokiyar zamansa daga cikin halittarsa wato Allah ya halitta Hawwa daga cikin halittar Annabi Adam alaihi salam liyakuna ilaiha saboda ya samu nutsuwa da ita saboda ya samu nutsuwa da ita saboda ita saboda haka ita Allah ya halicci mace daga halittar jikinmu wato wannan yana nuna maka cewa yana daga cikin dalilai da suka sa malamai ke cewa yiwuwar aure tsakanin mutum da wani da wata halitta abu ne wanda ba zai yiwu ba saboda wannan kalma ta Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin dalilai da ake cewa aure bai yiwuwa tsakanin annabi da dan adam nan Allah ya riga ya faɗa mana hikimar halittar mace daga cikin annabi Adam wa ta'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha idan aka ciro matarka daga wata halitta babu nutsuwa babu zaman lafiya babu zaman lafiya tsakanin ku domin nau'in halittar ba ne bace amma sai Allah ya halicci mace daga halitta ta annabi Adam jinsi guda ne jinsi asalin a halittar guda ne saboda a samu nutsuwa tsakanin annabi Adam da Hawwa falamma ta gasha a lokacin da ya mamaye ta kaga Allah yana da kunya kamar yadda ya cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana da kunya ka duba mai mako ya ce lokacin da Annabi Adam ya yi jima'i da Hawwa misali ko ko lokacin da wani mutum ya yi jima'i da matarsa tunda nan ba a ayyana waye ba sai Allah ya ce falamma ta gasha a lokacin da ya mamaye ta ya rufe ta wato waka a hawa jama'a ya kuma kalmar jima'i hamalan hamlan kafifan sai ta dauki ciki cikin mara nauyi sako sako domin farkon ciki ba shi da nauyi a wasu masu min mar'a min al-nutfa yakun kafifan alaiha idan mace ta samu ciki farko za ka samu cikin ba shi da nauyi kamar rabbihi sai ta ci gaba da daukan wannan ciki wato istamarra bihi wa qama wa qala bihi lam yuskinha kasancewar mace ta samu farkon ciki baya mata nauyi za ta rika aiki ta kai ta kawo ta zauna ta miƙe ba tare da wannan ciki na da ba falan ba askala lokacin da ta yi nauyi ba lokacin da yaro ya girma ke na ake ta fara ta ta tattalin ya hamlina ta yi nauyi saboda ka zuwa da dawowa ya zama abu mai wuya zama da kyar tashi da kyar kaga ta yi nauyi kenan to lokacin ne da miji da mata ke komawa ga Allah saboda ita mata ta san matsala gab da in ma ta yi babbar rabo ta samu da ko kuwa gab da karshen rayuwarta saboda shi shi haihuwa ba abin da zai kawo ba saboda ka hankalin mata ya tashi hankalin miji ya tashi yaushe ne miji da mata ke roƙon Allah lokacin da ciki ya girma lokacin da mace ta yi nauyi دعوا الله مثل حلكم الله ربهما لئن آتيتنا صالحا يا الله إذا كبام حدثها نبعي نبي بك ما فعل من ذلك إما بعي إذا ما كان لك كيما كتن من ذلك سنة إيا حيث حيث ويار لم يجي سنة إيا حيث ويار وأنت تتوبا من ذلك saboda ka babban abu da ke gaban iyaye shi ne roƙon Allah ya sa a samu lafiyayyen yaro don ba a sani ba kuma a samu yaro na kware ya ce lauke saboda ka idan aka ce da in a ce ka na fasa idan ka ba mu na kware ana nufin halittar kware ba wai sai shiryayye kawai ba da na kuma nan da shaƙi lallai za mu kasance cikin masu godiya wanda ita ce addu'a tun ma'aura da ya zama sun samu idan miji da mata Allah ya ba su arzikin juna biyu ya zama miji ya gama tarsa ta samu ciki a zuwa sai na Allah ka sa nan wanda za a yi nan bisa ba ta yaro da za a haifa yau da lafiya a samu sauki wajen haihuwa yaro ma Allah sai mai albarka ita ma ba ta haka mai Allah ya ce gaba فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما آتاهما صالحا فأن كما لم إذا ما أدرك النساء وشيكي ما أدرك ذاك إيه من دعوة ما كل ذاك إيه سيجي ربما الله كوي إن كاهيه لوكتي يكي غنيني أكثر فلما آتاهما صالحا لوكتي الله يباق لقري أبدا أكيد لقري sun haifi yaro lafiya kalau uwar lafiya yaron lafiya haka sun samu da fari daga daga ranar kuma sai a kuma neman yadda za a sama ma yaron kariya amma ba daga Allah ba wani ne wanda za a nemo ya ba ma jinjirin nan kariya ka duba bai da ake karo kon Allah da ba a ba san me za a samu ba yanzu da Allah ya kawo yaro da ka ga a ran wannan yaro ba za ka bari ka gama aikin ka ka gama na ka ja'ala lahu shuraka a cikin ka sanya ma Allah abokan shirka shi ma a samu a cikin abin da Allah ya ba mu Allah ne ya ba ku shi kadai amma yanzu tsaro ga wannan abin da Allah ya ba ku ya kuma da waninsa shi da Allah ya fata ala ba ku amma shi Allah ya hauka ya fi karfin abin da suke shirka da shi to wannan wannan labari waɗannan ayoyi wato sun samu hadisi guda ɗaya tak hadisi guda ɗaya tak daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad hadisin Samura bin Jundub wanda yake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake lamma wulidat hawwa lokacin da hawwa ta haihu fafa biha iblis sai iblis ya zo ya zo wajen ta shine fafa biha idan aka ce fafa bihi ja'a ilayhi wa kana la ya'ishu laha walad da kan in ta haihu yaron baya rayuwa sai ya mutu la yahya laha walad wa la yabqa mutanen ta haihu yaron sai ya mutu fa qala sai ce iblis ya tawo ya same shi ce kin san abin zaki idan kin yi yaron da ake yi mu zai mutu ba sai ba sani ba sai ce sani ya abdul haris idan kin haihu aka samu namiji ki kira shi bawon bawon mai kwazo bawon mai kwazo da al haris shi ne mai kwazo kira shi bawon mai kwazo yana da shi kansa ai kaga iblis mai kwazo ne tunda yana kokarin mata da bayan Allah ko ki kira shi bawan mai kwazo ba bawan Allah ba fa inna hu yi da zaran kin ba shi wannan sunan to yaron zai tsaware ba to zai mutu na kai ba fa tabbat ku abdul khali a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai ma yaron suna bawan mai kwazo ba a ta sai yaron ya tsare yaron ya tsare wa kana zalika wahyi shaytan wa amru annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da yake to wahayi ne wanda shi zai yi umarni ne wanda shi zai yi wannan hadisi guda ɗaya kan wanda ya zanci musadu imam ahmad kuma hadisin samura bin jundub yana da tafsirin ibn jarir al-qabari sannan akwai wata riwayar hadisin daga abdullah bin abbas amma abdullah bin abbas bai ce annabi ya ce ba saboda haka ana dakatar da maganar gari ba ya zama kenan fahimtar abdullah bin abbas لما ولد له اول ولد لوكتي da aka haifa ma annabi adam haihuwan farko أتاه إبليس إبليس الرجلي فقال إني فأنصح لك في شأن ولدك هذا يا أخي آدم لما نسيها كان يا آدم لك حيث إلا نسيها لما تسميه عبد الحارث كمر والنصر عبد الحارث فقال آدم كان آدم يجعله بالله وطاعته إن لمن سأل الله كمن يا كريكا Abdullahi bin Abbas yake wa kana ismuhu fi samai al-harith dallan kuwa sunan Iblis ne a sama wato a can sama ana kiran shi al-harith kuma yadda dan haka ake kiran shi Iblis idan yace Abdul Harith kaga ya kuma bawan Iblis kenan tunda an zama sunan sa Annabi Ali ya ce a'udhu billahi min ta'atika inni ata'tuka fi akli shajara ai kai nabi na cikin itaciya فأخرجتني إلى الجنة حتى فتتني إلى الجنة فلن أطيعك ما ما يتبع إليك مثليا فمات ولن أطيع رجلتك سيانا ما إفاقيا ثم ولد له بعد ذلك ولد آخر أتاك هيكوا فقال في بيت رجلك أعطيني وإلا مات كما مات الأول kamin fadiyayya ko kuwa shi ma wannan yaron zai mutu yadda na farko ya mutu fa a samu annabi adam yake kamata da yaron ya mutu fa kana sai ce za a zaru aktuluhum hatta tusammiyu ni ba zan bar kashi yaran ka ba sai ranar da kai kai ma yaran ka suna bawa na ba zan yi zafi a kan sama ku ya rabu da shi ba har sai da annabi adam ya kira kansa da suna abu hari shi ne abdullahi bin abbas ya ce ba zalika qawluhu ja'ala lahu shuraka fi ma atahum shi ne abdullahi bin abbas ya ce kaga sun yi shirka da Allah cikin abin da Allah kadai ya ba su ashrakahu fi ta'atihi fi ghairi ibadati sai aka yi kwaskwari ba da aka ce wani irin shirka annabi adam ya yi ya yi shirka ta biyayya ya yi shirka ta biyayya ga annabi adam ta wajen suna shirkan al'ada ba shirkan ibada ba an ɗan yi kokai a rage shirkan karance mai muni idan aka ce shirkan ta ibada ce ta zama mai shirka ne za ka ce annabi adam su da ke cewa annabi allah ne ya bi umarnin shedan saboda ka ya yi shirka amma shirkar ta biyayya ba ta da ba ta ibada ba to wannan hadisin yana sunan tirmidhi yana kitab tafsir qur'an akwai babi da al-imam tirmidhi yayi wanda ya fassara ita wannan aya ta suratul a'raf hadisi na 377 kuma hadisin yana cikin al-mustadrakul imam al-hakim hadisi na 3931 to yadda aka samu mushkila waɗannan malaman guda biyu sun ce hadisin yana da kyau da al-imamu tirmidhi da al-imamu hakim sun ce isnadin hadisin yana da kyau tun da kuwa an samu wasu masana hadisi suka ce isnadin hadisi yana da kyau malamin tafsiri himmar ta ta farko ita ce ya ɗauko fassarar annabi ya fassara ayar alƙur'ani domin idan kai fassara ayar alƙur'ani da fassara annabi ka kuɗa wanda shi ne matakin farko na aqidar ahlus sunna in za ka fassara aya ta alqur'ani ka dauko fassarar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ba a samu ba shi ne sai a koma ga fahimtar sahabbai don haka yasa manyan masana tafsiri irin su al-imam al-qurtubi al-imam al-tabari ibn kathir da sauransu ai suna fassara ayoyin alqur'ani ne da hadisai da kuma fahimtar sahabbai tunda an samu malamai masana hadisi wanda suka ce wannan labari yana da kyau da suka ce to lalle ya hau kaga kenan sai malaman tafsiri suka kashi biyu game da wannan hadisi din na farko sun yarda da maganar al-Imam Tirmidhi da kuma al-Imam Hakim cewa hadisin isnadin sai da kyau don haka yasa ba za a je masa hadisin ba tun da za a yi aiki da hadisin to za a samu matsala yaya matsala take matsalar ita ce annabin Allah yana iya shirka kaga in ka ɗauki hadisin matsalar da kake tare da shi ne annabi Adam ya yi shirka idan ku annabin Allah zai yi shirka to ina ismatullah ina kariyar Allah da yake ba mu annabawa da da ake da ahlus sunna ita ce annabawa kan ba sa kafirce mu Allah baya yiwa to idan ku ka ɗauki wannan hadisi za ka yarda ke nan annabi adam alaihi salam ya yi shirka shi da suka ce eh hadisi ba za mu jefar ba israfi yana da ɗan kyau sai mu yi tawilin shirka din annabi adam ya yi shirka amma shirkan kuma shirkun fi tasmiya la fil ibada shirkan ta wajen suna ne ba ta ibada ba ba shirka kowace iri bai kamata a ji ina kaga annabi Allah to daga cikin wanda ke da wannan fahimta akwai shi kansa Abdullah bin Abbas kamar ibn jarir al-tabari yana karfafawa daga cikin tabi'a ya samu imamu qatada fa ibn jubair duk suna da wannan fahimta saboda haka yasa ibn kafir yace ka ga in ka dauki wannan fahimta kayi aiki da zahirin alqur'ani kayi aiki da fassara da yake cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kayi kokari ka raba annabi adam da babban shirka sai dai ka kare shi da karamar shirka sai ya mutu ba shi da kashi na biyu na malaman suna suka ce a wannan labarin bai inganta kaga kashi na farko sun ce labarin ya inganta da yasa saboda an samu malaman hadisi wanda suka yadda da wannan daga cikin su ma akwai Muhammad bin Abdul Wahab yasa in ka buɗe fatul majid in ka buɗe littafin fatul majid zaka ga inda yayi babi yana magana akan shirkun fi tasmiya saboda yana goyon bayan fahimtar al-Imam Tabari cewa lallai annabi Adam ne wannan abu ya auku da shi kuma annabi adam ya yi shirka wani irin shirka shirka ce karama ta wajen suna ba shirka ta ibada ba fahimta ta biyu ita ce kan labarin nan bai inganta ba wanda ita ce fahimtar akasarin malaman sunna mafi yawan malaman sunna suna cewa labarin nan bai inganta ba ka duba daga cikin daɗaɗɗun malamai na hadisi akwai al-imam hafiz abdullah al-muhaddi al-jurjani wanda ake kira sa ibnu adi yana da littafin hadisi da ake kira kamil fi bu'afa hadisin dubu biyar da ɗari da arba'in da tara da ba'iku sunan tirmidhi hadisi na dubu da saba'in da biyar ba'iku jami'in fakir hadisi na dubu da ɗari bakwai da sittin da tara da silsilar su ba'iku hadisi na ɗari da arba'in da hadisin nan gaba ɗaya sa bai inganta ba idan aka yi islamin kana samu islamin bai inganta ba wannan shi ne fahimtar malamai kashi na biyu hadisin bai inganta ba daga cikin waɗanda ke tare da wannan fahimta akwai al-hasan al-basri al-hasan al-basri ko babban tarihi ne al-hasan al-basri yana da fahimta cewa wannan labari wannan hadisi ba daidai ba ne da fassarar da ma wasu suke rikewa cewa annabi adam ya yi shirka da Allah wanda bai dace ba sai ce kana hada fi ba'd ahli milal ba wai ainihi annabi adam bane Allah yana magana ne akan wasu al'ummomi da suka kafurce ma Allah razaqahum Allahu awladan Allah ya ba mu mutum arzikin haihuwa ya ba ka arzikin haihuwa wa awwal huwa nasahu sai suka rikitar da yara suka mai da su kiristoci ko yahudawa wato mutum ne Allah zai ba shi haihuwa sai ya lalata tarbiyyar wannan yaro kuma tabbas alhassan masari ya yi wannan bayani yana cewa wannan shi ne dalilin da yasa Allah ke magana cikin wannan aya yana cikin jami'in bayan tafsirin al-imam kabari dan da kuma shafi shafi da dalilin da daga cikin masu fahimta cewa labarin nan bai inganta ba akwai ibnu kathir da tafsirin ibnu kathir a tafsirin kabari da kuma shafi da biyar da ashirin da bakwai yace wa ka'annahu wallahu a'lam qasduhu ma'qudun min ahli al-kitab wannan labarin ma ba ma wai a ce an jiki na shiga annabi ba da hadisin nan ya fi kama ma da labarin ahlul kitabi irin wanda aka shiro a littafin domin ahlul kitabi su ne ba su da kunyar su jinkina abun kunya ga annabin Allah su yi bakanci ga annabi wannan ba abun mamaki ba ne ba su wannan ya kafa da littafin su ba ka gani da annabi haruna shi ya yi dan malaki ba samiri ba annabi haruna lokacin annabi musa ya kace ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala ta ga sun jinki da annabi haruna ka shirka da Allah kamar da kace annabi dawud alaihi salam ya yi da suna da wannan hali a littafin su zaka ga suna fadin maganganu marasa kyau ga annabawa to samun irin wannan a hadisi musamman hadisin da ya zo ya tafi hanya guda hadisin da kuma tabbas da inganta ba sai a yi tunanin cewa yana da asali da ainihin littafin ahlul kitabi musamman ƙarshen magana da Allah ke cewa fa ta'ala Allahu amma yushrikun fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ya fi abin da suke shirka ne ibn kafir ce to idan Allah zai zo ya za a ce annabin Allah ne ya aikata wannan haka da aka karbi da yawa nihaya mutum da farko shafin da yake ishirin da biyu nan ma ibnu kafir ya yi bayani yana cewa wa zahiru annahu talaqahu min al-isra'iliyat zahiri an sako labarin nan ne daga banu isra'il an samu fahimtar abdullahi bin abbas amma shi kansa abdullahi bin abbas bai jingina magana sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kai sa ibnu kafir yake cewa wa zahiru anna hadha متلقا عن كعب الاخبار باب مماكي عبد الله بن عباس يا dauki labarin ne daga ka'ab ka'ab al-ahbar wanda shi kuma dama malami ne masanin littafan banu isra'ila ya yi kokari ya nuna cewa abin bai tabbata ba abin bai inganta ba daga cikin malaman tafsiri wanda yake cewa ba annabi adam bane wanda ma yayi martani mai tsawo akai shine fakhruddin ar-razi فخر الدين الرازي من لتاب التفسير ده إقراء التفسير الكبير المجلد أبو شاشة ده يقول إشرين ترى هكذا يكتب لتاب شرح سنن أبي سنن الترمذي تحفة الأحوة الإمام المبارك الكوري يا أيها كان مجلد أبو شاشة ده يقول سند بيار سند الإمام الترمذي يلا شكونا مستقيم كان هو النسى باين من شرح سنن الترمذي يا أيها كان كيف يشوى حديث يلا لإلا yace walakin laka kad arafta annahu hadithun ma'lulun la yabduhu lil ihtijaji wannan hadisin da ake dinke da fassarar ga annabi hadisi ne wanda ke da aini menene ayan da take karanta da aya tana magana ne akan duk wanda aka bashi arzikin duniya Allah ya baka arziki sai ka koma ta wajen rike arzikin sai ka shirka shi wannan shi ne zaka yi abin da Allah ke magana a kai ba ka annabi Adam da Hawwa shi da ke kira shirkun billah istikrari ni'mati wannan shirka ita ce ba ka yin wannan shirka ne don tabbatar da ni'ima kuma mutane suna cikin wannan shirka har yanzu ya ake samu wannan shirka shi ne ka riga ka samu ni'imar Allah ba shirka ce ta maka ni'ima ba kamar haihuwa da baka san ma za ka samu haihuwa ba sai Allah ya baka da to yanzu kokarin ka rike dan sai kai shirka wanda shi ake nufi da shirku billahi istiqrari ni'mat ta yi shirka da Allah don ka tabbatar da ni'imar nan ka karauta ne ko kuma misali ba wani abu kai ba har ka samu promotion ka kai matsayin da kake kai idan ma'aikaci ne kai sai ka zo wannan matsayi da ka ce a'a sai ka sake ce don biya kuna da kaga wanda ya kawo ka matsayin sai ka manta da shi sai ka nemi kariya hanyoyin shirka da Allah don ka tafi akan wannan bukatu haka nan ilimi haka nan ta wajen wato dukiya da Allah ya ba mutum za ka samu mutum ya samu dukiya sai lokacin da ya samu yake tunani yake zuwa masa ya za a yi ya mallaki wannan dukiya ba tare da an samu matsala tare da ita ba to daga nan sai shirka ka ina inda mafarkin arrazi ya faɗa shi ne yasa ma aya ta gaba Allah yake cewa ayi shirku na ma la أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ayi shirku na ma la ya kulku shay'an shin suna shirka da abin da bai halitta komai ba kaga wannan ya tabbata cewa Allah yana magana ne akan kafirai wanda ke bautan gumaka a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mace ta samu ciki sai a je wurin gunki a rika kai masa abubuwa saboda ne yaro da za a haifa ya zama ya samu kariya ko kuma ta riga ta haihu ya zama ana shirka Allah ya ce suna shirka da wanda bai halicci komai ba wa kuma kula kula kuma su ma halittan su aka yi yana daga cikin dalilin da ya sa malamai ke cewa wannan labari ba akan annabi Adam da Hawwa ba ne domin idan annabi Adam da Hawwa ne ai mutum biyu ne ya aka kawo lamirin jam'i a yau shirikuna a maimakon mutum biyu ma la ya kurku shay'an wa hum yukhlaquna haka kuma a baya inda Allah ya fata ala Allah amma yushrikuna kaga inda su biyu ne da ba wannan lamiri ne da ya kamata a ce an kawo shi ba don haka Allah yana magana ne akan dukkan wanda ya yi masa butulci Allah ya ba ka nema sai kai kokarin yin shirka don ka tabbatar da wannan ni'ima da yake a gaba ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون wala yasbiquna lahum nasran ba su iya taimakon kawunan su ba su iya taimako gare ko la yasbiquna lahum ba su iya nasran ba su iya taimako lahum gare wala anfusahum yansubuna ba sa ma iya taimakawa kawunan su ba su iya taimakon gare su ba sa ma iya taimakawa taimakawa kawunan su wa in tad'uhum ila وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صادقون in allazina wa in tad'uhum ila al-huda Allah madaukake ce da za ku kira waɗannan gumaka tunda gumaka ne kira su zuwa ga shari'a la ya tabi kun ba za su bi ku ba la ya tabi kun ba za su bi ku ba dan hukunci ba ki dare ko da ta saka an yi ta da kyau tana da siffar mutum da za ka kira su da shi ba zai amsa ba sawa'un alaikum ala awtumuhum am antum kalifuna daidai ne gare ku kun kira su ko kun zauna kun zauna shiru duk da yake saboda hukunci ba ki dare إن الذين كفروا من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله وأن كوكي كرا كنا روكوكو ما باين الله عباد أمثالكم باين كمر باين الله كمر فادعوهم كشرا فليستجيبوا لكم فأمسى منكم غير إن كنتم صادقين إن كنتم كفن ما سكتيا هذا هم أرجو ألهم أرجلا يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آلام يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alahum arjulun yamshuna biha shin suna da kafa da suke tafiya da su dan ko da an yi wa gunki kafa wannan kafar ba ta tafiya ba am lahum aydin yabtishuna biha ko ku suna da hannuwa da suke kama abu da su am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanu da suke gani da su am lahum azanu yasma'una biha ko suna da kunnuwa waɗanda suke jin magana da su wani da shura'a shuraka a kunta Allah ke ka gaya musu ku kira abokan shirkan naku da ku da su duk shirka kun mafi dole ku kunna min makircin da kuke ganin za ku iya fala sun biru ne kar ku jira ni kar ku sassauta ne kar ku tausaya ne ban damu da ku ba domin waɗanda ma kuka dogara da su ɗin shirme ne ka dogara kana bautan wanda gashi nan sassaka ne da kafa amma kafa ba ta tafiya ba ce ga hannu hannun bai aiki yana da ido ba a gani kunnuwa ba sa jin magana sai Allah ki ka gaya musu da ku da kuma kan ku je ku kunta duk abin da za ku yi me ga ta annabi inna waliyallah inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin inna waliyallah saboda ni wanda na jidinka wanda na dogara ne wanda zai ba ni kariya shine Allah alladhi nazzala al-kitab wanda ya saukar da wannan littafi ya sassaukar da wannan littafi wa huwa yatawalla salihin kuma Allah nan ba ni dai ba shine wanda yake jibintan bayansa na bare Allah ka sa muna cikin wanda kake jibintan والذين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون waɗanda kuke kira min dunihi kuma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba su iya taimaka muku wala anfusahum yanfuruna kuma ba su ma iya taimaka wa kawun duk wanda zaka kira wanda ba Allah ba aikin banza ne kana wata kanka wa in ta ku تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون wa in ta ku ila huda in ma kun kira su zuwa ga shari'a la yasma'u ba su kira saboda kullum ba na jin magana bane Allah ya ce wata ran zaka ga gunki yan guru da idan kai yana kallon ka wa in zai guru na hali bai gani wata ran kana ganin kuma kan yan guru da idan ka suna kallon ka wa in zai guru na hali ba bai خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن خذ العفو الجاهلين Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai iya cewa saboda farkon da awali lokacin yana maka da ka ji salon wa'azin ka san ana magana ne da ke da gumai waɗanda basira su ta toshe dan mutumin da zai ta ike gaban sa yana bauta ka ga basira ta bace idan Allah ya ce ka riga ya ce wa amru wa amru bil urfi kuma ka ringa umarni ayi alkhairi ka ringa umarni ayi alkhairi ko da an fita da wani mutum ka ce ya ji shi ba ba wai ya rama ba wa a'rid an jahilin ka kauda kai ga jahilai saboda jahilai ne ba su da sani wato ba su da ilimi don wanda ke da ilimi ba zai bauta ma su fada ba wa in ma yanzaganna min ash-shaytan
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإما ينزغنك من وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma aka samu wata fiska daga shedan saboda shi annabi tunda yana da halitta ka mutane dole ne ya samu dabi'a irin ka mutane akwai wani wani rashin kunya sai kan yi yawa sai inda ko kai a gurin hakan kan sai mafura to idan aka samu irin wannan fiska din kada ne ka fi son zuciya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka fi zuciyarka dan ka samu wata fiska na bacin rai game da halin wani fasta izin lahi ka nemi tsarin Allah inna mustami'un alayhi zalla shi Allah ne shi ne Allah ne sanin halin da ake ciki innal ladina kafaru la yu'minuna الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم innal مبصرون ladina kafaru da wanda ke kiyayewa kaga da farko suna kiyayewa wato kana da hakuri kana danna zuciya kaga kana kiyayewa ke amma duk da haka ana samun kifa kifa yadda shi zai ma fiska hatta ba su hakuri akwai lokacin da ake cewa an kure to abin da Allah ke gaya wa annabi kenan in ma an kai irin wannan yanayi da duk hakurin da akwai iblishin da sai ya kai ta makura to idan an kai da irin wannan su waɗanda ke kokarin kiyaye Allah idan masahum qa'idun min ash-shaytan idan har aka samu waswasi na shaytan ya taba su waswasin shaytan saboda wani lokaci sai ka ji zuciya ta zo maka kai ko ko sosai buge wannan mutum ma da ko da sosai ma kaga za a iya samu irin wannan tunanin ko shine da Allah ya tabbata su bayan Allah sai su suna sai su suna Allah da zaran wannan tunani ya zo ta zakaru amrullah wa ta sai su tana cewa Allah ya ce kudin afwa wa amur bil urfi to da zarar sun tuna wannan sai su ji kai ba za mu rama ba bari mu kyale akwai Allah sai za mu mutu wannan sai ga ina kula kai saboda ko da zakin su akai ko kasa su akai ko dukan su akai suna da karfin da za su rama amma Allah yake da zakar za su tuna umarnin Allah sai su kyale ma Allah saboda faɗa da Allah ya tuna su Allah ya kamar
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم أما ينقوا الشيطان يمدونهم في الغي سوكي لدى نصر تسوء أكت يمدونهم يزيدونهم الغي هو الضلال ‘Yan uwansu shaidanu su ke daga nutsar da su cikin bata, sun ba za yi shiru na sannan daga baya ba, ba a iya takaita su. saboda duk wanda ya yi nisa to bai jinkira kar ka yarda ka saba da shi ɗanin mutum to in ka riga ka ka riga ka saba da shi to daga baya ba ka iya gane ma abu mai kyau kuma saboda basira ka ta riga ta bace abinda Allah ya faɗa mana ke to haka yasa kullun tafiya da mutanen kwarai ke dace da zaran ka fahimci wannan mutum yana da hali mara kyau yi kokarin gyara shi ya yi tukuri amma in ka tafi da shi to babu shakka zai kai ka wani hajjin da ba za ma ka iya gane mummuna ba sai dai daga baya ake aikin san wanda zai lalace haka ba Allah ya kare wa idza lam ta'tihim ayatun وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لم تأتهم بآية إذا بك قومك دوتا مؤجزة با قالوا sai mutanen maka su ce lau zaka bai ta hali ya hana ka kirkiro da kanka saboda dama can rayu bai zama annabi da sakon Allah bane mun ka ga mu inda ma asali ma yuha ila fa ina da abin da aka yi wahayin sa ne kawai min rabbi هذا وصائر من ربكم wannan hujjoji ne daga wajen Allah ba a cikin al-hujjat wal barahin abinda duk na zo da shi hujja ce daga wajen Allah wa hujjan kuma shari'a ce wa rahmatul liqaumin yu'minun rahama ce amma ga mutanen da suke imani wanda bai imani ba al-qur'ani ce zama rahama gare shi kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qur'an hujjatul laka aw alayka hujja tana tabbata ne da alqur'ani na da samun kira idan mutum ya yarda da alqur'ani idan mutum bai aiki da alqur'ani ba to alqur'ani baya zama shiriya gare shi baya zama rahama gare shi Allah mu take ce wa idza quriya وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون wa idza quriya alqur'an idan ana karanta alqur'ani fastabi'u lahu sai ku saurara wa anfiqu ku yi shiru da Allah mu rahmuna akwai fatan za ku samu rahmar Allah akwai fatan za ku samu rahmar Allah wannan ta sauka ne akan maganar sallah tana da haka da idan kana karanta da mutum za ka ga suna kawo wannan aya da cikin magana akan sallah idan ana sallah liman yana sallah su a saurara a saurara lokacin da yake karatun alqur'ani kare zama yana yi a dai la'allakum turhamun wannan yana nuna cewa sauraron alqur'ani yana sa mutum ya samu rahmar Allah ka saurari karatun alqur'ani yana sa ka samu rahmar Allah ba ma kai ba ka saurara yana yana dawo ma mutum rahmar Allah tabaraka wa ta'ala واذكر ربك في نفسك وغفر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من واذكر الغافلين ربك في نفسك الله كجاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ذكر الله مهلكينك في نفسك ka rika yin zikirin Allah in ji Allah subhanahu wataala ka rika zikirin Allah a cikin ranka ana koya ma Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake zikiri Allah ya sa mu iya koya tabarru an kana mai tawali'u ga Allah wa kifatan kana mai nuna tsoron Allah saboda zikiri ibada ne idan ana zikiri ya kamata a samu tsoron Allah tare da niyyarsa wa dunar jahar ila alqawli ba tare da an bayyana zancen ba kar ka bayyana kalmar da kake yi na zikirin Allah wannan duka ba karantarwa ce daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka samu shi kuma yin guduwi wa kasa safe da yamma wala ta kuma yin gaji da karka zama cikin gafalallu waɗanda ba sa zikirin Allah karka zama cikin gafalallu waɗanda ba su jin ka'idar zikirin Allah إن الذين عند إن ربك الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك ولن تكي وجه الله ولن تكي وجه الله مهلكي لا يستكبرون عن عبادته باب جرمان كي من بوتنسا wato inda ba za a samu wanda zai iya girman kai cikin halittun Allah ya kamata su zama mala'iku don su ne na kusa da Allah don wanda ya san Allah ya ci tsoron ko to ina ka ce a za a samu wanda ma zai yi girman kai ma Allah saboda shi ne na kusa da Allah don wanda ke kusa da Allah shi ya kamata a ce ya girman kai to na kusa da Allah ma bai girman kai wajen bautar Allah bare ne da shi Allah ya samu gani na kusa da Allah ba ku girman kai wajen bautar Allah wa yusabbihu lahu kuna tasbihin Allah wa lahu yasjudun kuma suna masu sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka kada ka yarda a samu kana da girman kai wajen bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wajen zikirin Allah wajen tilawar alqur'ani wajen riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen tafsirin na wannan shekara Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ba da karamar gudunmawa game da hidimar littafinsa Allah ka sa muna cikin masu samun rabo a kan wannan aiki a kiyama Allah ka sa muna cikin wasu ke samun gafaranka na kuskure da muka yi cikin fassarar maganganunka sannan muna godiya ga shugabanni waɗanda suka yi wato kare da layi wajen kokari na ganin cewa wannan tafsiri ya gudana cikin nasara Allah ka biya ku Allah ka saka musu alkai haka nan yan agaji kuma manya da yara baki da yan gari waɗanda ke zuwa suna ba da tallafi Allah ya biya ku ya saka muku da alkhairi ga waɗanda ke rikodin waɗanda suka bar garuruwan suka zo saboda ɗaukan wannan karatu to muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya ba su ladan aikin da suka yi zama jihadi ne waɗanda ke kokarin halartar tafsirin kuma Allah ya ba su lada da waɗanda suke sauraro a ko'ina suke da waɗanda suka taimaka da ba da shawara shawarwari daban-daban wasu sun ba da taimakon su da dukiya saboda gudanar wannan tafsiri Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ba mu rabo Allah ka hada mu cikin wato ladan da aka yi tanadi wanda ake ba mu masu hidimar littafi a cikin wata Ramadan Allah ka sa mu tarayya cikin wannan lada Allah tabaraka wa ta'ala ka sa muna cikin wanda suka dace da samun gafarar a wannan wata mai albarka Allah mu dauki ka gafarta mu da suka riga mu da suwa da malumman mu da iyayen da kallon mu da yayan mu kuma Allah ka kyauta karshen mu ka sa mu cika da imani dan a karshe ina ba da hakuri ga waɗanda suka rubuta tambayoyi ba ga amsa ba ba da gangan bane wani lokaci ba da ma samun darasin da ma zan kalli ma tambayar ne saboda kokarin ga cewa na turo abubuwa na rubuta lokacin yana mai karanci kwarai idan ma baka ji amsa tambayar ka ba sai kai hakuri Allah ya saka da kai